أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin sati kusan guda uku muna cikin babu liktisadi fi ta'a karshen hadisin da muka dauka a cikin wannan babi shine hadisu abdullahi dan abbas wa'anda yadda Allah ta ƙara tabbata gare su ya ce bai naman nabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu idha huwa bi rajulin qa'im fa sa'ala anhu fa qalu abu isra'il nadara an yaquma fi shamsi wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasuma fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه shine hadisin Isra'il Abu Isra'il wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama iya khutba ya gaishe a tsaye yace wannan kuma wane ne aka ce mishi Abu Isra'il ne ya ɗau alwashi da cewa zai tsaya a rana da zai shiga inuwa ba sannan kuma ba zai yi magana ba kuma zai yi azumi tsawon zamani shi mazala sallallahu alaihi sallama ya ce mashi ya cewa sahabai ko umarce shi ya yi magana kai ya ɗorawa kan shi abinda allah bai ɗora mashi ba domin rishin magana ba bauta ba ce ba a wurin da ba a so a rikyale ba sannan kuma ya nema ya zamna inuwa domin shi ma zaman rana mutum ya zamna a rana kawai hakanan da sunan bauta to wannan ba bauta ba ce ba ba biyayya ba ce ga Allah madaukaki kuma ya tsaya kawai ba zai zamna ba amma kuma da abin da ya zamanto alwashi ne na yi azumi manzala sallallahu salama ya ce mishi ya cika azumin shi ya yi azumi a wannan da wannan hadisi ne muka zo ƙarshen babi za mu tashi sabon babi babul muhafazati alal amal kamar yadda mala ya ce babi wanda yake bayanin kiyayewa a bisa ayyuka mutum ya kasance akan wani aiki na alkhairi to ya kiyaye ya ci gaba da shi kai ya yanke shi malam ka al'ada shi ya bude da ayoyi ya bude wannan babi da ayoyi na alkur'ani mai girma wanda suke magana akan abin da ake allah na umarni da yin tattali da kulawa da zarcewa da dogewa akan ayyuka na alkhairi ibada ce kawon haluluka ne mu'amala ce duk abin da ya zama to biyayya ne ga Allah madaukaki to ana so ga bawa idan ya fara kai ya bari Allah madaukaki na cewa baya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا العلم من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وانا آيوي مالا يازبو سنه أكن umarni da Allah madaukaki yayi game da zarcewa da nacewa akan ayyuka musamman ma ibada Allah madaukake ce alam ya'ni lil ladina amanu ashe yanzu lokaci bai yi ba ga wa'anda suka yi imani an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu ta ji tsoro ta karaya domin ambatan Allah madaukake game da umarnin shi da abin da ya hana wama nazala min alhaq da abin da ya sabkas na gaskiya alqur'ani mai girma wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl kasu kasance kamar wa'anda aka ba littafi gabaninsu su ne ahlul kitab yahudawa da kirista fatala alaihimul amadu sai zamanto zamani ya ja su ya yi nisa a lokacin da suka bar ambatan Allah maɗaukaki ba ƙasar kulubuhun sai zukatansu ta ƙeƙashe domin sun yi watsi da umarnin Allah maɗaukaki sun yi watsi da ambatan Allah maɗaukaki tsawon lokaci sun yanke ayyuka sai zamanto zukatansu ta ƙeƙashe ta bushe haka Allah maɗaukaki na cewa wa kafaina bi isa bin maryam bayan an samu wani ɗan tsawon lokaci allah bai aiko annabawa ba sai zamanto ya biyo baya a bisa annabci da aiko isa alaihi salam ɗan maryam wa atainahu injila muka bashi littahi injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها sannan sai muka sanya a cikin zukatan wa'anda suka bi shi suka yi imani da shi sai muka sanya musu tsananin tafshin zuciya ra'fa shiddatul riqqa riqqatul qalb ne zamanto zuciyarsu ta zamanto a cikin zuciyarsu akwai tafshi mai tsanani wa rahma akwai rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha kuma da abinda suka dorawa kansu na bauta wanda Allah madaukaki bai dora musu ba misali lokacin da suka haramtawa maluman su maluman suka haramtawa kansu aure suka ce ba za su yi aure ba za su je kawai coci ne su zamna sun haramtawa kansa aure wanda Allah madaukaki ya halitta musu ibtada'uha wanda suka kirkire ta babu ita a cikin addininsu suka dorawa kansu shi yasa aka wayi gari sai ga coci tana cika da diyan zina fada fada da sauran issi sai suna lalata da ƴan matan mutane saboda saduwa ƙabi'a ce gariza ce ƙabi'a ce Allah maɗaukake sanyawa dukkan wanda yake da rai sawa'un mutum ne ko dabba ce sai dai kawai Allah maɗaukake ya sanyawa wannan abu lijami cewa ga inda za ka biya bukatar ka ta ɓangaren halak ga inda za ka biya bukatar ka ta ɓangaren haram inda da lahiya to babu makawa abinda ya zamanto ma'aurata ne sai sun nemi juna to a sun suka ce a mu ba za mu yi aure ba fama ra'auha ibtigha'at ridwan Allah su sun yi wannan ne saboda neman yarda Allah madaukaki sai dai kuma ba su samu yarda Allah ba domin sun saba umarnin Allah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha lokacin da suka dorawa kansu wannan nauyi suka kasa kiyaye wannan nauyi da suka dorawa kansu Allah madaukaki na cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku kasance kwatamcin wadda ta warware zaren da ta kitsa ta yi bayan ya kasance ya zama zare ya yi ƙarfi ya yi ƙwari iya auduga ta tubka shi ta maida shi zare ya yi ƙwari kuma sai aka waye gari tana bi tana warwarewa an kasan warwarewa ɗaya bayan ɗaya haka ake allah madaukaki yake jan hankalin muminai kasu kasance kwatamci wannan mace bayan suna kan aiki na alkhairi to kai zama to a waye gari sun sha baya in ibada ce kake ka a waye gari ka dauke ta ga rigi-rigi a waye gari kwata-kwata ka bari ma ka ga baya Allah madaukaki na cewa wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka zarce ka dage da bautawa ubangijinka har sai lokacin da mutuwa ta zo ma inda da rai to fa bauta ta Allah wajibi ce babu makawa babu wani matsayin da zaka kai ka ce baka bautawa Allah madaukake sai dai kuma a yanayin halin da kake ciki a wannan zaka bautawa Allah madaukake tsuha ya kama ba za a iya tsayawa ba a yi sallah sai a yi azannin bauta Allah madaukake tsuha ya kama ba za a iya azumi ba ko rashin lahiya sai a ciyar bauta Allah madaukake ne amma a waye gari a ce mutum ya kai magarya ta tukewa cewa shi ba zai bauta wa Allah madaukaki ba to wannan babu shi a cikin addinin musulunci amma la hadith game da hadisai kamina hadithu Aisha akwai hadisin Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin wa kana habbu ad-din ila Allah رضي وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبل أن ما نبالي سوى مزالة صلى الله عليه وسلم يأتي ما في سيوى الدين يزوى الله مدوككي أبن دا أكدوما أكلش ibadar da ka dawama ko da kadanci kuma wannan hadisi ya gabata a babi wanda yake gabanin shi a lokacin da mafi yawanci mala ya kawo wannan babi ne bayan ya yi zance a kan kiyaye ayyuka babul muhafazati alal amal bayan ya yi zance a kan tattali a cikin bauta to kan mutum ya yi riko da wancan babi ya ce tunda an yi umarni da tattali bari mu sha baya mu bari a'a ba haka ake nufi ba can tattalin da yake yi kakka ɗorawa kanka abin da ba za ka iya nan kuma sai aka buƙace ka a lokacin da ka fara abu wanda za ka iya to kakka bari zama to kodon lokaci kada kana zarce wannan karshe sa manzala sallallahu alaihi wasallama idan ya fara ibada bai ya bar mutum shi sa za mu samu cewa ko da barci ya rinjaye shi sallallahu alaihi wasallama ko wata rashin lahiya bai ba wutiri ba to bayan sallah asuba bayan rana ta hoto daidai da tsawon ma tsawon wannan sanda ta mashi sai ya ramka wannan wutiri maimakon yayi wutiri sai ya shafa'i dama wutirin mazala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace raka'a 11 yanzu sai raka'a 12 sai mai da shi shafai نعم قال وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا يجي عن سمونا حديث دغا عمر بن الخطاب وان يرضى الله تكار تبتا غريش قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya kasance ya ce man nama an hizbihi min al-layl dukkan wanda ya barci bai yi karatun da yake yi ba bangaren wani abin da yake yi ana cewa hiz bangare juzo ana aka samu 'yan siyasa suke cewa 'yan bangaren siyasa hizu kaza au an shay'in min ko kuma wani abu daga wanda yake yi ya rage daga cikin shi faƙara'ahu ma baina salatul fajr wa salatul zuhur ya karanta shi a tsakanin sallar alfajir da sallar az-zuhur na ya saba ya tashi da dare ya yi karatun alkur'ani mai girma ko yi wata ibada na filoli bai samu ya yi ba to sai ramka wannan nafila ko karatu da yake bayan sallar alfijir shi kuma hadisi ya tabbata daga mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'u ash-shams babu sallah bayan hudowa al-fajr har sai rana ta keto Allahumma sai in raka'atay al-fajr ne ta kubciya mutum ko ranko to wannan ba su da lokaci amma mutum ya tsarwa ta nafila daban a in an yi sallah asuba zai saurara ne har sai lokacin da rana ta bullo in ta bullo ma sai ta yi tsawon wannan mashi kamar tsawon mashi kan nan ya so ya ci gaba da nafilolin da zai sai ya fara duha in ya so lokaci ne na duha ko kuma wannan salatu shuruk sallah ta hudowar rana alaikum salam na'am kamar nafila ta dare a wannan ai ramko ne wannan babu baya da lokaci hadisi ya tabbatar ga manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina zakara aw kama qala sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda barci ya rinjaye shi game kan game da wata sallah ko ya mance to ya sallace ta a lokacin da ya tuna muna nihin zancen nafila wani abin da yake nam qala ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhr kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl duba ka falala ta Allah madaukaki na wanda ya haka nan ya karanta to Allah madaukaki zai bashi lada kamar yanda ya karanta da dare wannan na karantar da mu cewa duk bautar da kake ibadar da kake yi wani uzuri ya same ka ka kasa yin ta to Allah madaukaki sai baka lada kamar yadda muka gani hadisi wanda ya gabata وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أصابنا حديث daga عمرو بن daga عبد الله بن عمرو بن العاص wanda da Allah ta kara tabbata gare shi قال يجي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا وانا سيرا الله دا امنتين شي سكارة تبتا غريش يجي يا عبد الله يا كي عبد الله دا عمر دا عاص لا تكن مثل فلان تكا كسن شي قتم تمواني na manzala sallallahu alaihi wasallama ko shi ya koyi wani domin tabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zamanto abu ne na laihi bai ya kama sunan wani shi yasa so tari zamu ga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wani abin da ya zamanto ya saba wa shari'a sai ce ma balu aqwamin falu kaza wa kaza me ya samu wasu mutane suka aikata kaza da kaza domin ambatan mutum ba shi bane ba ake so ana kokarin yaƙi da laihin wannan shi ne manufa kuma kamar yadda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yake cewa a cikin rishin ambatan abu sunan mutum akan wani laihi akwai hikima biyu hikima ta farko shine cewa ka rufa mai asiri hikima ta biyu cewa kai baka san ba ƙarshen wannan mutum misali in zina yake yi lokacin da ka yada wani zina yake wani mazinaci ne wani mazina aka waye gari ya duba ta gani hukuncin da kai mashi mutane za su rike shi ko alhali kuma ya fita daga cikin wannan hukunci abinda ake so shine yaƙi da laihi gwagwarmaya da laihin ba ambatan mutum ba sanan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la takun mithla fulan tabbat mazala sallallahu alaihi wasallam ya ga wa abdullahi da amr bin as kowane ne amma shi kuma sai ya boye bai so ya faɗi wane ne ba saboda faɗin ba shi bane ba a san sunan mutum ba shi bane ba kana yaqumu layla fataraka qiyamal layl mutum ya kasance mai tashi da dare ya rayar dare da nafiloli da karatun alkur'ani ambatan Allah madaukaki aka wayi gari ya bar walaikun salam tamam shi yasa muka gani a wancan babi na babu al-iqtisad fi fil fil amal ko fil ibadat nan ko da dai an kadan ne wanda zaka dawwama akan shi shi ne mafi alkhairi ka ɗauki da yawa rigigi kuma ka kasa yi wata rana na mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wani aisha ta radiyallahu anha qalat an samu wani hadisi daga aisha wadda ya dala ta kara tabbata gare ta ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza fatatuhu as-salatu min al-layl min waja'in أو غيره صلى من النهر من النهار عفوا ثنتي عشر ركعة tace mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani abu na sallar dare ya kubce mishi wanda yake yi min waja'in dalilin rashin lahiya ciwo aw ghairihi ko kuma wani abu daban misali barci da abin da ya kama da haka salla minan nahari sintai ashara raka sai sallata da cikin yini raka a guda goma sha biyu nan sai mai data shafa'i maimakon wutiri domin lokacin wutiri ya huce mai yanzu zai ranka sai mai data kuma ya zama to an mai data sallata yini sa wannan sallata shafa'i rawahu muslim imamu muslim ta da shi wannan hadisi na karantar da mu duk abinda mazala sallallahu alaihi wasallam ya fara shi na ibada bayyana ko ya kumce sai ya ramka shi kina ana ramka abin da ya zamanto iya ramkuwa wanda ya zamanto iya da alaka da sababi amma kuma abin da ya huce wanda yake da wanda yake da lokaci amma abin da yake da sababi to kuma wannan ya kumce ba a rama shi misali yanzu ركعتي المسجد كو تحية المسجد ana yin ta ne a lokacin da mutum ka in ya shigo masallaci iya da arwalla kahin ya zamna ya yi ta to idan ya riga ya zamna kuma lokaci ya ja ya ji masu shi kenan ta sauka ta ba za a ce sai ya ramka ta ba akan wannan hadisi ne akwai hadisin shi ne muka karanta hadisin aisha sai sabon babi babu al'amur bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babi wanda yake bayani akan kiyaye sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ladubanta mu duba yan uwa mu ga yanda malam ya kawo ayoyi wanda suke karantar da mu wajibci da rukun da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ba haka ba to baka kasance ba mai biyayya ga Allah madaukaki aya ta farko da yace yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki ke cewa wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu dukkan abin da manzala sallallahu alaihi sallama ya ba ku shi ya umarce ku da shi to ku yi ruko da shi ku karba mana haku ma'anhu fantahu duk abin da ya hane ku game da shi to ku hannu ku bar shi wannan aya ta zo ne akan al'amari na fai na ganima wadda ba a yaƙi ba gumurzu a kasar mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba wasu kuma ya hana wasu bai ba wasu ba sai zamanto Allah madaukaki ya umarce su idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba ku abu to ku karba idan kuma ya hana ku to ku haɗu sai zamanto wannan aya ta shahi dukkan abin da Allah zai yi umarni ko manzo sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da za su yi hani hadisi ya tabbata ba za Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Umar radiyallahu anhu ya tattaro zakka da ya tattaro maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudda wani abu ya bashi Umar ya ce a ba wanda ya yi ni bukata maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi a abinda aka baka ba kana tsinkayen a baka ba kana kwadayin a baka karbi abinda ba a so ka yi ka kwaɗayin a baka kuma a baka shi ka karɓa amma kawai haka nan aka baka kyauta to in san samu ne karɓa wa ƙala ta'ala wa ma'a nam qawluhu wa ma ataakumur rasulu ay wa ma ataakum min al-fay'i wa ghayrihi dukkan abin da manzala sallallahu alaihi sallama ya ba ku na fai shi ne fai dukiyar da aka samu lokacin da mikiya kafirai suka yi saranda ba a yi gumurzu ba na yaki da wannan ba amsa wa gairihi da wani shi ƙala wa ƙala ta'ala tubanin نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ما لم يكتيا سعدي ممكن سعدي مكون معلومة إسرافا يأتي وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وانا آية تاقمشي دكا أصلا الدين توشنا الدين درسر الدين ظاهره وباطنه wanda ya zamanto na wajen shi da na cikin shi wa anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyaru 'ala al-'ibad akhdhu bihi wa tibaa cewa kuma tilas ne ga bayi dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wajibin su ne su yi riko da shi kuma su bi shi wala tahillu mukhalafatuhu saba mashi kuma ba ta bai halitta ba a saba mashi wa anna nasar rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukumi shai ka nassin lahi ta'ala maganar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a bisa wani hukumci na wani abu kama Allah maɗaukaki ne ya yi hukumci a kan shi لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه باب وني رنغمي ko kuma wani uzuri ga mutum a barin wannan abu sai illa rura ce wala yuzu taqdima qawla ahadin taqdima qawli ahadin aw qawlihi ala kaulihi bai halitta ba bai halitta gabatar da maganar wani kowane ne absa magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zarar an ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin abu ko ya hana to babu sauraron maganar wani kowane ne ثم امر تقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح سنة الله مدوككي يأمرني da tsoron Allah madaukaki domin shi ne rayuwa ta zukata da tsoron Allah ne madaukaki rayuwar muminai bayi suke suke rayuwa da rayukansu wa duniya wal akhirah kai da duniya da lahira ma domin duniya in babu tsoron Allah ta lalace lalatatta ce babu rayuwa ta ƙwarai a cikin ta wa biha sa'adatu ad-da'ima wal fawz al-azim kuma da jin tsoron Allah ne ke da jin daɗi dawwamamme idan aka ce sa'ada jin daɗi ne wanda ya gama kowane irin sashi wanda za a ce wannan daɗi ne والفوز العظيم wannan babban rabo wa bi ida'atiha ash-shaqa'u al-abadi to kuma da rishin tozartar da tsoron Allah ne ake samun tsiya ta har abada a nan duniya da lahira idan kuma an kace tsiya rishin alkhairi lalacewa wal azabu as-sarmadi da azaba wadda ta zamanto dawwamamma ta har abada faqala wattaqullah sai Allah madaukake yace ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukaki mai tsananin hukuma ne sai dai akan wa ala man taraka taqwa wa athara ittiba'al hawa amsa wanda ya bar jin tsoron Allah madaukaki kuma ya fifitar da bin son ranshi na'am sai Allah madaukaki ya ce wa kala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah mazala sallallahu alaihi wasallama bai ya furici da san ranshi duk abin da zai wadi na addini to daga Allah madaukaki ne shi yasa ce in huwa illa wahyun yuha a ce mazala sallallahu alaihi wasallama abin da zai wadi wahayi ne wanda aka mai wahayi ba san karan kanshi bane inda san karan kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ayoyi da yawa ba sanin su a cikin alqur'ani kuma ayoyi da yawa Allah madaukaki ya ladabtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa inda za a duba ba wai laihi bane ba irin laihin to amma Allah madaukaki sai ya hade shi aka Allah madaukaki na cewa kul tace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in dai har da gaske kuke kuna san Allah a san mutane da ai mu masoya Allah ne muna san Allah muna san Allah to haka ne in dai da gaske ne kirarin da kuke na san Allah to fattabi'uni to ku bi ni ni manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi ni sakamakon biyayya da za ku mun a cikin aiki da fada a cikin umarni da hani yuhibbukumullah to sakamakon shi Allah zai so to dukkan kuma wanda Allah madaukaki ya so to sai ya kaddara mashi karbuwa a nan duniya da lahira bugo da kare wa yaghfir lakum ya gafarta muku zunuban wa qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lalle jagora da koya mai nagari na kwarai ya kasance muku ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani jagora babu wani abin da za ka kwaikwaya mutumin da za ka kwaikwaya a cikin bauta ta Allah kamar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukaki haka yace a kwaikwaye shi laqad kana lakum sai da ya karfafa ma da lamu tawkid laqad kuma da kad litahqiq kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ba ga kowa ba liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake kwadayi na Allah madaukaki ya mai rahma da ranar lahira ina ga lokaci yayi kuma ayoyin da dan sauransu muna iya tsayawa akan wannan aya abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk